أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل نساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل نساءه فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين أولا يمسي من البركة wanda ya kasance goma sha biyar ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha biyu ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu za mu tashi a kan wannan sura ta suratu saba sura ta talatin da hudu aya ta goma sha hudu a daidai wannan gaba allah ta baraka wa ta'ala yake cewa falamma abaina alaihi mauta lokacin da muka hukunta masa mutuwa wato shi annabi sulaiman alaihi salatu wassalam sai ya zama to ya tsaya a makasa qa'iman ala asar wato sai ya zama to yana tsaye yana rike da sandarsa amma kuma ba a san cewa ya rasu ba wato lokacin da mutuwarsa ta gabato sai ya ce ya roƙi Allah ya ainihin makantar da aljanu kada su gane cewa sai ya rasu saboda haka yana tsaye ajalin ya sauka to a cikin mihraba da yake tsaye su kuma sauran aljanu suna ayyukansu na hidindimu kamar da muka gani jiya a karatunmu cewa suna ayyuka mabambanta na kera abubuwan da ake amfani da su ga alaman gamaru da kuma sha min mahari ba wata masu da wata fanin kan jawabi ko hudu da nasiya wato abubuwa daban-daban na yin akusa na yin tukwane na yin gine-gine na yin abubuwa na surori da ake yi kamar su haka wanda duk a lokacin ana iya yin su ayyuka mabambanta sai suna ta wannan aikin amma ba su san cewa shi ya rasu ya koma ga Allah duk lokacin da suka bijiro sai su ga haka to ana nan shi annabi a Suleiman in she aljani shedani ne wanda ba musulmi ba in yi fiskance shi sai ya kone eh sai ya kone to sai aka yi ji ba a jin motsin muryar tasbihinsa ba a jin kuma wani abu sai da abin ya zo ya kai shekara yana tsaye bayan ya rasu shekara guda shi kenan saboda su annaba dama jikinsu ba ya lalacewa yawwa annabin allah kasa ba ta cin jikinsa kuma duk dabbar da take cin nama ba ta ci nama annabin allah so shi ko da zai rasu a ajiye shi a daji ba abin da zai ci jikinsa so yana tsaye shi kenan sai wani aljani ya zo ya gita a cikin wannan shaidanun sai ya ga ba abu da ya faru ya sake juyawa ya duba sai ya ga kamar ma ma ba yi ba da taharruki wannan sai ya zamanto daga ƙarshe sai ya ce kai a da alaman ba a nan suleiman ya rasu wato to da abu zai faru sai ya zamanto abun nan da shi sandarsa sai gara gara ta ci jikin sandarsa har sannan ya zama to da ya dogara da shi sai ya goce bi ma'ana sai ya sai kasance ya fadi sai aka gane cewa ai ya rasu to wannan yasa aka ce akwai cikakkiyar amana tsakanin gara da shaidanu wato duk inda take in tana bukatar ta yi aiki sukan taimaka mata da ƙasa da kuma ruwa ko cikin menene saboda ita ta yake musu wahalar da suke yi na wannan ayyuka cewa su suna da suleiman mai yana kallon su ne sai amma sai suka zauna shekara guda cikin wannan halin sanda aini aka nuna musu cewa ai gara mata cinye shi wannan sanda shi kenan sai ya zama to annabin allah da suleiman sai ya zama to sandan da goce shi kuma sai ya faya nan falama ga bayan alaihi mauta yayin da mu hukunta masa mutuwa a zauna a cikin wannan hali shekara guda yana tsaye ma dallahun ala mauti ba abin da ya nuna wa cewa annabi Sulaiman ya riga da su ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala illa da mutul ardi sai wata dabba a cikin dabbobi na kasa wato shi ita ce wato a ainihin gara wanda ta ci wannan itacen ta kudu min sa'ata wato ta cinye wannan sanda nashi ya zama to shi kenan sai sanda ta kare shi kuma sai ya fara asalin min sa'atu ba larabci ba ne wato yaren habasha ne suna kiran sanda da wannan kalma sai aka amfani da shi a wannan gaba a cikin wannan aya a falon makarra lokacin da ya faɗi mayitan ya faɗi ya koma ga Allah ta bayyana jinnu sai ya ci bayyana da su a jannu laukanu ya alamunar gaiba ai da sun san abin da yake koye ma da su fil azabin muhim wato da wasauna a cikin wannan azaba na walakanci ba wato ayyuka masu tsanani suke aikatawa saboda duk aikin da ya sa su haka suke yin sa idan sun kuma saba ya kan musu hukunci to sai zaman to suka tafi akan haka sai sa a riwaya mata Abdullahi Abbas duk da riwaya wannan riwayar ba ta cikin sab'iyya na kira'a shi a daidai wannan gaba yakan karanta ne ma amma da isufil azabil muhim sanatan wato da wasu zauna shekara guda cikin wannan hali na azaba ba abin da ya faru kenan sai zamanto a lokacin suna ana cikin aikin baitul maqdis wanda annabi dawud ya yi umarni cewa shi suleiman ya karasa wannan aikin to sai zamanto su waɗannan shayatai da waɗannan wannan aljanu ba dare ba rana wannan aiki suke yi saboda ana burin a gama wannan aiki a cikin lokaci na kankani na'am لقد كان لسبع في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة
كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور za a shiga wani gaba wanda ya zama to mai muhimmanci kwarai da gaske wato wanda kusan shi ne kamar samimin maudu na wannan ma ita wannan sura ta surar saba wato wannan saba din nan asalinsa suna ne na wani mutum shi wannan saba yana da yara guda goma waɗannan yara guda goma an ce daga cikinsu guda shida su ne suka kafa yamin inda yamin take a yanzu ƙasar nan da take kusa da saudiya wanda ya sake ta yaƙi da kenya da su suka kafa wannan garin 'ya'yansa guda shida a cikin goma sannan guda hudu su ne suka kafa sham nan siriya kenan da maskas to duk 'ya'yan shi wannan saba ne to sai ya zamanto mutane ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya musu wani irin alkhairi wato ya ba su kusan duk abin da ake bukata da ainihin samun gari mai kyau yanayi mai inganci ta yadda duk abin da ake bukata na ya zama rayuwa ya yi daɗi to shi kenan akwai shawarnan garin Allah ya musu irin wannan alkhairi amma daga ƙarshe sai kenan sai suka faɗa mutunci bi ma'ana ba su gode akan wannan ni'ima ba shi kuma dama ka'ida Allah tabaraka wa ta'ala shine da in kafartum inna azabi la shadid in dai kuka yi butulci Allah ya ce to ai narkon azaba na mai tsanani ne saboda ka ka'ida in an ba wa mutum ana bukatar ya gode idan ya gode sai Allah kuma ya kara masa la in shakartum la zidannakum in kun gode Allah sai ya kara mu shi yasa aka ce duk wanda Allah ya masa wata nima ana bin sa bashin abu uku abu uku nan shine na farko ya tambayi kansa wa ya masa niman nan amsa dai Allah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk nimar da Allah ya ko amsa daga Allah take ana iya samu wasida abin da kira asbab wannan kuma al'adu bil asbab daidai ne mai yawa wani ya yi magana mai yawa wani ya tallafa amma dai kalamin kudurci ya rubuta wannan abun rabonka ne kuma za ka same shi dan adam ba zai bar duniya ba sai ya gama da duk abun da yake rabonsa ne in ya kare sai koma ga Allah tabaraka wa ta'ala idan abu na farko shine itikadin mutum ya yarda cewa Allah ne ya masa wannan ni'ima na biyu mutum ya gode kaulan ya furta cewa alhamdulillah na gode akan abu kaza abinda Allah ya na gode na gode wannan ya zama to a wurin furci ya furta sannan aikinsa kuma ya nuna cewa ya gode wa Allah ne imalu ala dawo da shukra ko qalilun min ibadiy shakur ya zama to aikinka ya ya nuna cewa ka gode akan waɗannan ni'imomi misali Allah ya yi wa bawa ni'imomi mai yawan gaske to daga cikin godiya akan wannan ni'ima din shine mutum ya sarrafa waɗannan gabobi nashi da Allah ya bashi ta wurin yin aikin Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna kenan ya gode kar ya zamanto bakinsa ya ce ya gode itikasinsa ya ya nuna cewa ya gode a zuciya amma gabobinsa kuma sun karye ta godiya domin ya amfani da abin nan gabobin ta wurin abin da bai zamanto umarni na Allah tabaraka wa ta'ala ba to akan haka sai zaman to su waɗannan mutanen saba abin da ya faru ke lagarkanin saba'i ya kasance ga mutanen saba wato waɗannan mutane fi maskanihin ko fi masakinihim wata riwaya wato kamar riwayar wasu cewa a cikin gidan dajinsu a cikin wannan wuri na gudun zamansu wanda ke wannan wurin ya tabbata cewa akwai aya wato akwai abun izna akwai abun lura an ce su wannan garin Allah sai ya musu jannata ne an yaminin wa shimal wato sai zaman to akwai gonakai gonakan kuma na kayan marmari yadda kasa ake samun orchard wato zai zaman to kayan marmari ne a ciki to haka aka yi yammacin garin wato dabinai ne da inabi da duk abin da ake bukata haka kuma gabashin garin yadda in ka tsara garin kana wucewa ta kowane gefe ana samun abubuwan da ake amfani da su wato kayan marmari a cikin kuma kowane yanayi na shekara wannan abin da Allah tabaraka ta'ala ya musu kenan saboda haka sai Allah ya ce musu kulu min rizqi rabbikum ku ci daga arzikin da ubangijin ku ya baku amma da sharadin washkuru lahu ku gode masa wato ku gane cewa ni'imar nan Allah ya tabaraka ta'ala ya muku wato kuma dana dalaban lil mazidi saboda neman abun ya karu kuma abun ya dore shi arziki ba samun sa ba tabbatarsa abin da ake kira sustainability wato abin ya zo daga daga kudi abin ya juye ya zamanto arziki ba kudin ne arzikin ba yawa in ya juye zamanto arziki ya sai zamanto ya istismari ya ci gaba da hayayyafa sai kaga an mora shi mai dukiyar ya mora wasu makwabta sun mora a dangi haka a yi ta abin ya yi ta fadi abin ya yi ta yalwatuwa to wannan sai Allah tabaraka wataala ya ce su gode akan wannan ni'ima shi kuma ni'ima da'iman idan ta samu an ce sai a dubi ar-ru'yatul mun'im ila ru'yatin ni'mati wato mutum ya dubi waye masa ni'ima ne za ka ga idan wani ya maka kyauta kimar ka da ke hannunsa da ke zuciyarsa ya sa ya maka wannan kyauta ne to in ka yi farin ciki da kyautan kusan damuwar ka da shi damuwarsa da kai ta wurin tausayawa da soyayya ya kamata ya karba wa wannan muhimmanci ya sa su bayan Allah in an musu ni'ima to wanda ya ni'iman suke dubawa shine Allah tabaraka wa ta'ala sai da'iman su ci gaba da kyautata mu'amalar su saboda wannan mu'amalar kada ta lalace kada ta samu ainihin a tawaya baldatun ba. wannan gari ya zamanto gari ne wanda ya zamanto mai kyau kwarai da gaske mai daɗin zama wuri ne da yake da iska mara gurbata ba su da gurbatacciyar iska a wannan garin sannan bayan haka kuma ya kasance ba sa haɗuwa da wato annoba ɗaho wato ba annoba baya taɓa wannan garin ba su da kuma kwari wanda suke cutarwa an ce a garin saba babu guda babu kwarkwata babu kudin cizo eh duk babu sannan babu maciji ba kunama ba komai kawai aminci ne kawai ta kowane gefe Allah ya yi musu wannan garin an ce kuma saboda amincin garin inda bako zai shigo garin da kwarkwata a rigarsa idan ya shigo garin iskan garin ya fifita shi kwarkwatan sai ta mutu so haka garin yake ya zamanto gari ne mai cikakken mai daɗin zama ta kowane fiska babu kunama ba maciji ba kudin cizo ba kuda babu sauro babu kwarkwata babu dabbobi waɗanda suke cutarwa da za su yi mutum ta'addanci su kama shi wato su cinye ko su cinye ainihin amfanin abin nan dabbobinsa haka kuma ya zamanto tufafinsu wato kwarkwata baya kama shi ba ma kwarkwatan a garin ballantana wato ya zamanto ya cutar kuma garin haka yake mai ingantacciyar iska wadda ta zamanto ake amfana da ita Allah tabaraka wa ta'ala ya ce baldatun dayyibatun wa rabbun ghafur sannan ubangiji da ya wannan arziki kuma yace shine rabbun ghafurun ubangiji mai gafartawa bayi idan sun takaita wurin godiya wato zai gafarta musu akan wannan aka aka garin ya kasance a cikin irin wannan sifa wato kafin kuma su canja Allah ya canja musu domin shi Allah inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canja wa mutane sai in sun canja wa kansu in sun canja wa kansu sai canja musu tunda suna bukatan canjin ai mun gani a bakara ana saukar bani isra'il abin nan soyayyen yan shila da darba daga aljanna mannu da salwa ake kawo musu suna ci sai suka ce kai su sun gaji da abinci kala daya abincin ba daga aljanna ne ake kawo shi ko da a ce wani restaurant da yake cikin wani five star hotel ake kawo maka abincin karyawa da na rana da na dare kai ka san ba karamar magana ba ce to bala daga aljanna ake kawo musu suka ce su a canja musu lan nasbir ala da amin wahid mu bara mu iya hakuri akan abinci irin kala da yawa Allah ce me suke so suka ce suna son su fara yin noma ne eh to ba shikenan ba eh an kawo maka abinci daga aljanna ka ce bai baka ba yawwa saboda haka an nasbira alami ala da amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ard min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha shikenan har yanzu aka ba su ba fartanya ba har yanzu ana fama da shi ko har yanzu ba su gaba noman ba to har gobe ma to wannan saboda ya zamanto shi dan adam in yayi mugunta sai yawa kansa mugunta babban sharaɗin cikakken mutum ya zama shi mugu ne sai ya hatta kansa kafin kuma ya tsallake je fara yawa wasu kaga suka takaita kansu suka shiga cikin jarrabawa na fa'aradu فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات يكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل نعم فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل الأرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل الله يقول فأعرضوا أي فأعرضوا عن الشكر وكفروا sai suka bijire suka ki gode wa Allah suka yi butulci da suka yi wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce abin da ya fara musu shine fa arsalna alaihim saylal arimi sai ya tura musu wani irin jarrabawa na ambaliyar ruwa dama sun yi irin abin da ake kira wata conservation din nan a killace ruwa saboda za a iya amfani da shi a damuna a yi amfani da shi a rani a yi amfani da shi ta kowane fiska saboda haka suna da dam wadda ya zamanto babba mai inganci yadda wasu kasashen duniya irin irin egypt an san irin dam din su na aswan din nan to irin waɗannan haka a yaman a wannan lokacin asaba suke da wannan shi kenan kuma yana da cikakken wato an yi shi da inganci kwarai da gaske suna ga kaman ba abin da zai faru daga ƙarshe imam suyudi a cikin abdurul mansur fi tafsir bil ma'sur yace sai Allah ya sa wata dabba sai ta zo sai ta caki jikin jikin wannan wannan tankin abin nan din dam din shikenan sai ta huda tankin dan kamun bakin tsuntsu fa kaga bakin tsuntsu nawa yake amma saboda in abu ya zama jarrabawa daga dan karamin abu sai ya zamanto wani abu to sanadin abun kenan sai wannan dam din sai ya fashi shikenan sai ruwa ya tarwatsa ya cinye garin abubuwa suka lalace mutanen garin suka watsu to waɗannan waɗanda suka watse daga birnin saba ɗin nan su da suka zamanto wasu suka koma iraki wasu suka koma a iraq ɗin a bagdad wasu suka koma kufa wasu suka tafi makka wasu suka tafi madina wasu suka watsu wurin birane guda goma shikenan kowa ya nemi inda zai shiga ba cikin aika ce waɗanda asalinsu daga wannan wurin ne akwai kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Usayy ibn Kilabi shi ma yana daga cikin waɗanda suka bar wannan wurin abin da ya faru kenan farsalna alaihim sailal arim wa baddalnahum bi jannatayhim sai muka canja musu wato da waɗannan gonaki nasu wanda muka gani a baya waɗanda ga su gonakai ne na ni'ima sai aka canja musu da wasu gonakai wato zawatai ukul kamdin wato waɗanda suka zamanto masu abubuwa mana bauri da tsainihin ɗaci wato haka suka zamanto da ana suna samun abubuwa masu ni'ima masu daɗi yanzu an canja musu suna samun abubuwa ne masu ɗaci da bishiyoyi wanda suka zamanto na goruba wato da kuma bishiya ainihin na magarya shikenan waɗannan ne kawai to wanda ya saba ake yake cin apple ya koma cin goruba ai ka san ko ba a gaya maka ba ya shiga ya shiga matsala ya shiga ibti har da ibtila'i ma duk ya shiga shikenan abin da Allah ya musu kenan saboda shi Allah tabaraka wata'ala shi ya san wato maganin nan adam idan ya masa butulci to sai ya zamanto wannan ni'ima gaba ɗaya sai ta gushe garin ya zamanto kowa yana ta kansa Allah tabaraka wata'ala ce abin da ya musu kenan amma fa abin da ya musu nan fa gwargwadon aikin su ne wato su suka canja sai Allah tabaraka ta'ala ya canja musu har kuma zuwa yau din nan akwai ni'imomin da idan Allah tabaraka ta'ala ya yi wa mutum ana neman ya kasance ya tsaya kware da gaske ya kiyaye waɗannan ni'imomi biyar kafin biyar su same shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutum ya yi amfani da rayuwarsa ni'ima ce kafin mutuwarsa idan mutum ya rayu har mutuwansa ya zo to in fa ya koma ga Allah in ba alkhairai da yan uwa da aminai da masoya da yaya suka tura masa ba wannan account din an rufe shi kenan amma idan sun masa addu'a sun masa aikin alkhairi an masa wasu abubuwa wanda ya zamanto na hadiya zai same shi a lahira to wannan ya zamanto mutum ya amfani da ni'iman rayuwa kafin mutuwa abu na biyu mutum ya amfani da ni'ima na ƙuruciya kafin tsufa duk wanda ka ga kamar da karatunmu na jiya nake cewa duk wanda ka gan shi aka ce maka tsoho ne amma kuma tsohon kirki dattijon arziki to ba san da ya tsufan ya zama dattijon arziki ba fa yana yaro ma yaron arziki ne yawa har tsufan ya zo ya same shi a haka saboda haka amma ba wai san da ya tsufa ya koyi aikin alkhairi din ba wannan sai ya zama to shine abu na biyu wato mutum ya yi amfani da arzikin ƙuruciya wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya masa kafin tsufa abu na uku mutum ya amfani da lafiyarsa kafin rashin lafiya ya bijiro za ka ga lokacin da kake da lafiya abubuwa da yawa kake amma idan mutum ya shiga cikin yanayi na rashin lafiya abin da ya zamanto ya samu ya saba yinsa sai ya zamanto ba zai iya yi ba sai dai saboda falala na Allah Allah ya ce duk abin da ya zama zalla sallallahu ya ce idan bawa ya kasa yin wani aiki na alkhairi saboda tsufa ko saboda yanayi na tafiya ya yi tafiya wasu ayyukansa da ya saba yi na auradansa sai suka tsaya ko suka yanke to Allah tabaraka wa ta'ala zai cika masa zai bashi cikakken ladan wannan abubuwan saboda ya doge ya saba da yin su wani uzuri ne ya zo ya gitta wannan shine abu na uku sannan abu na hudu mutum ya amfani da wadatarsa kafin talauci ya zo damar da mutum ya samu yana iya ya amfani kansa ya amfani al'umma ya amfani yan uwa ya amfani marayu ya amfani miskinai ya amfani kowa khairun nasi man yanfa'un nasa fiye a cikin mutane wanda ya amfani mutane shi idan ka dubi yanayin halitta na Allah tabaraka wa ta'ala bishiya ta kan yi inuwa amma ita ba ta bukatan inuwa eh ta yi inuwar ne saboda wasu zo su amfana kogi zaka ga ko wani tafki ko wani gulbi haka zaka ga ruwa amma shi baya amfana da ruwa ruwan yayi ne an ajiye ne domin wasu so su amfana da shi haka bishiyoyi waɗanda suke yin yaya ita bishiyar ba ta bukata amma kuma in ta sai a zamanto ta amfani al'umma ta amfani halitta to da'iman mutum ya zamanto a rayuwarsa me ya amfana me ya amfana ya amfanar yawwa to wannan shi ma abu ne mai muhimmanci sosai lokacin da mutum yake da arziki yake da wadata to ya tallaba waɗanda ba su da shi domin sai zamanto an samu waɗannan alkhairi masu yawa sannan abu na ƙarshe shine mutum ya amfani da faraga wato dama damar da ka samu ka yi amfani da ita idan ba ka yi amfani da ita, ita ba sai zamanto rashin amfani da wannan daman kuma kamar ka ƙarfafi maƙiyanka ne shi dama ɗan adam yana iya ƙarfafan maƙiyinsa ta hanya biyu ko ka yi aikin da bai dace ba shi ya samu ainihin an haska masa bi ma'ana ya ɗau mataki a kanka ko kuma ya zamanto rashin yin aikinka nan kuma ya ba shi dama wato aiki yana taimaka masa rashin yin aikin kuma yana taimaka masa to akan wannan sai zamanto shi kuma dama wani irin abu ne wanda yake zuwa idan ya wuce shi kenan duk yadda mutum yake nema mutum ba zai gane amfani da dama yana da muhimmanci ba sai kamar mutum ya yi noman rani da noman damuna a noman damuna za ka Allah yakan yi ruwan sama shi kenan ba ka bukatar sai ka sayi washball ko kuma wani famfon ban ruwa ko wani abu Allah zai maka kyauta kai dai ka je kai sauran abin da ya dace idan mutum bai yi noman damuna ba sai ya zo noman rani wa zai masa ruwan sama a rani babu sai je ya fara tunanin inda zai yi noma gefen wurin da zai kasance fadama ko wani abu wanda za a tona wasu in rijiyoyi wanda za a dinga ban ruwa ana pumping shikenan in bai yi haka ba kuma amfanin ba zai yi ba shi yasa ma ya zamanto zakka na noman rani shi rabin zakka na noman damuna ne saboda wahalansa ya fi yawa sai Allah ya sa ba wato ba ushiri ake bayarwa ba nisful ushiri wato rabin ushiri wato rabin goma ake bayarwa a cikin abin da ya shafi janibi na na wannan zakka to saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala sai ya musanya musu kaman yadda suka musanya wa kansu na'am ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى
نعم ذلك جزيناهم ببغيهم ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور الله تبارك وتعالى yace zalika abun nan da muka musu na canja musu wannan yanayi wato aka samu tabdili aka musanya musu da zainahum bima kafaru mun canja musu ne saboda abun da suka yi na butulci wato sai ya zamanto aili ajli kufrihim wato saboda kafircin da suka yi suka butulce wa ni'ima suka karyata manzannin Allah tabaraka wa ta'ala idan sai muka kama su shin akwai abin da za mu saka wa wanda ya butulci wato in ba sakamakon abin da ya aikata ba wato wannan ya zamanto gwargwadon yadda mutum ya yi butulci gwargwadon abin da zai riske shi na ainihin hukunci ko kuma abin da ya shafi narko na azaban Allah tabaraka wa ta'ala sun yi zunubi sun yi butulci Allah kuma ya musanya musu daga cikin samun yalwa da abin da ya shafi jin daɗi sai suka dawo cikin wahala da gogayya da ainihin rayuwa wadda abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya musu kenan wannan kuma har gaba da gobe haka abin yake saboda haka ya zamanto Allah tabaraka wa ta'ala a wani wurin yake gaya mana cewa a a akwai wata alƙarya wadda ta kasance ainihin ƙaryatan aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makani fa kafarat فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله يا mana misalin wata alƙariya alƙariyar nan Allah ya bata nutsuwa ya mai da wurin wurin aminci wato sai zamanto mutanen garin sai suka butulcewa Allah shikenan da suka butulcewa Allah sai Allah ya ce sai muka canja musu da abubuwa kaman haka fa zaqa Allahu libasal ju'i wal khawf Allah sai ya hada musu yunwa ya hada musu tsoro shikenan bima kanu yasnaun saboda abin da suke aikatawa dama rayuwa waɗannan abu guda biyu su suke cutarwa da tsoro da yunwa saboda haka wasu suka ce wasu malamai ma suka ce duk alkhairin duniya da ake nema yana cikin ƙarshen al'amahum min ju'in wa amanahum min kaufin ni'imar da Allah ya mutanen makka mun raba su da yunwa mun kuma raba su da tsoro idan aka rabu da yunwa aka rabu da tsoro ai shi kenan yanzu ba abin da duniya ke kishirwan a samu irin waɗannan abubuwa guda biyu ya zamanto a samu amana a samu aminci a cikin dukkanin mu'amala sannan kuma a samu wato rashin wato firgici da tsoro a cikin al'umma saboda rashin tabbas wato komai na iya faruwa da in mutum na tafiya tunaninsa bai wuce ko mota za ta ɓaci masa ya tsaya ya yi fixin ya gyara ya wani abu ba ko kuma ya nemi taimako a yanzu idan wani abu ya faru ya dan tsaya na minti biyar goma tunanin wai wani zai zo ya sace shi ne fa wai tunaninsa kenan a da zai samu ya bar motar ma motar ta halaka ko shi ne damuwansa saboda yanayin ya canja abubuwan sun lalace to wannan sai zamanto aminci da samun abinci kuma dama abincin ma yana ɗamfare da abin da ya shafi shi tsaro ɗin ne akwai da muke magana da shi mutumin can yankin zamfara ne yake ce mini akwai wani mutumin da ya sani yana noma a noman sai kan samu a shekara kamar buhu dubu biyar wato in hada abubuwan da yake nomawa assorted grains wadda za ka saka kamar shinkafa masara a cawane ne in an hada yakan samu wurin buhu dubu biyar amma ba raba yi buhu ɗari ba to wannan ba ya asara ba eh ai an yi asara kai dai ka san wadda mutum nawa suke ci a ƙarƙashinsa mutum nawa suke rayuwa a ƙarƙashinsa ina daga nan ina suka shiga ina za su je to wannan sai zaman to dama in ba tsaron to yunwa kuma kamar an bude mata wani window ne za ta iya shigowa to daga kuma waɗannan biyu sun haɗu ga yunwa ga abin da ya shafi tsaro babu shi ya zaman to dama an ba tsaro sai tsoro shikenan sai ya zauna a wannan wurin eh dan gyara wasalin kawai za a yi da tsaro da tsoro a hadu suke in ba tsaro sai a fada tsoro in kuma akwai in an kore tsoro kuma a samu tsaro to wannan shine kuma kamar yadda kwanaki a karatunmu na baya ke cewa duk abin da ake ganin cewa abun kamar ba mai yiwuwa ba ne mai yiwuwa ne kawai saboda akwai manufa ne na cewa wasu suna moran wannan yanayin shikenan amma kuma akwai kuma ranar ƙin dillanci saboda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce da autul mazlumi mustajabatun addu'an wanda aka zalunce shi Allah yana karba in an zalunci mutum ya yi addu'a Allah ya ce wallahi zan ansa masa walau ba da hinin ko zuwa ɗan wani lokaci ne to saboda haka mutane an zalunce su suka yi ta addu'a ko an so wannan rigingimin su kare ko ba a son za su kare saboda addu'an waɗanda aka zalunta wata baiwar Allah an ce tana daji tana tafiya sai ita kaɗai sai ta haɗa wani mafarauci wani azalumi da suka haɗu sai ya ce ai yawo ne yana ta yawo cikin daji bai samu ma abin da ya farauta ba karnukansa ma suna ta haushi saboda yunwa saboda haka yanzu abin da kawai zai sai ya fisge ɗan da take goyon sai ba karnukansa ya ba karnukansa suka cinye ɗan tana tsaye ta yi shuru ta rasa me za ta ci ba addu'a ta yi ba ta ce allah kana nan kaman baka nan abin da ta faɗa kenan eh abin da ta faɗa kenan ai shi kenan ta motsa wa halara sai kawai karnukan suka sake juyowa sai suka kama mai gidan nasu shi kuma suka gama da shi ta ce yanzu na san kana nan eh ta ce yanzu na san kana nan to kaga wannan addu'an wadda aka zalunta ne eh ƙarshen zalunci uwa dai a gabanta a bada ɗanta da yake bayanta a ba wa karnuka su cinye shi saboda rashin albarka kaga Allah take ɗau mataki akan a wannan abun kuma ya zamanto aka shikenan yadda ya halakar da ɗanta shi ma gashi ya halaka to wannan ya zamanto hidima in ya shafi rayuwar al'umma sai aka rike abun ta bayan hannu to in dai mutane suna addu'a babban masifan shine mutane kuma duk su raja'a su bar yin addu'a din ko kuma su ga cewa ai wani zai iya musu to sai Allah ya bar su da wani amma in sun yadda Allah zai musu suka da suka tsaya wato a kofan Allah tabaraka wa ta'ala da tadarru'i da kankan da kai da addu'a sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo dauki shikenan sai abin ya zamanto ta ya zamanto tarihi sai abin ya wuce Allah ya mana haka na'am وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيامنا آمنين نعم وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين Allah tabaraka wa ta'ala ce waje Allah sai muka sanya bainahum wato tsakanin su ai tsakanin birnin Saba da birnin Yaman sai muka sanya musu wurin ya zamanto wa bainal qura allati barakna tsakanin daga garin da muka yi wa albarka shine birnin Sham sai muka sanya musu wato garuruwa da ya zamanto ƙuran zahira wato 'yan garuruwa wadda suke da ittisali da ana fita wannan garin sai a shiga wannan garin ba daji wato sai ya zamanto suna iya su yi kasuwanci ɗaya kenan bayan kasuwanci kuma idan ka fita za ka iya karyawa a gidanka saboda haka sai ka je gari na gaba kuma sai ka samu ka kwanta ka yi baccinka na kailula in ka tashi kuma in ka je gari na gaba sai ka kwana wato baka da matsala har san da suka zamanto ba sa tafiya da guzuri wato saboda saboda jin daɗi abinda Allah tabaraka wataala ya ce kenan ya musu wato a irin wannan alkhairi da Allah tabaraka wataala ya musu kafin suka canja bayan wannan sai Allah ya ce wa qaddarna fi hasaira sai muka sanya musu wato tafiya dan zango kaɗan za a tafi sai a samu gari za a iya zaunawa a huta ga ruwa ga ainihin 'ya'yan marmari wanda ake bukata shikenan a samu kwanciyar hankali amma da abun ya so ya canja da ƙarshe sai Allah tabaraka ta'ala ce na mun musu wannan ne saboda siru fiha don su tafi cikin wannan garuruwa layaliya wa ayyaman tafiya na dare da tafiya na wuni amini na cikin aminci wato kowane lokaci kuma tafiya ake yi za a yi tafiya da dare za a yi tafiya da rana ba wani abun da zai faru abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya musu kenan to da suka yi butulci sai suka nemi Allah tabaraka wa ta'ala ya canja musu yanayin shikenan sai ya amsa kuma ya canja musu na'am فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم مزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور نعم فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور الله تبارك وتعالى يتي sai suka ce su da kansu suka yi wa kansu addu'a faƙalo rabbana suka ce ya ubangijinmu ba'id baina asfarina Allah a sanya mana tazara mana tsakanin gari da gari ba wai kana fita wannan kawai ka shiga wannan ba a samu tazara mai tsawo ta yadda za a daɗe ana tafiya sai suka ce Allah ya mayar musu da garuruwan irin haka Allah ya ce zai musu shikenan sai ya zamanto aka sa wato tazara tsakanin garuruwan nasu ta yadda in za a tafi sai an dinga yada zango bayan zango sai an riƙi guzuri saboda yawanci garuruwa da suke tsakanin Allah ya kawo musu wasu annoba sun zama kufayi e ta yadda abun ya faru kenan wani zai mamaki ce to taya aka ƙara abun e to garuruwan ne da suke tsakanin duka sai suka ƙare kawai suka lalace saboda kufayi sun ja musu shikenan dukan sai suka lalace daga ƙarshe Allah ya ce wa zalamu anfusahum suka zalunci kawunan su ta yadda suka nema wa kansu wahala bayan Allah ya tabbatar musu da ni'ima da yalwa a cikin rayuwa Allah ya ce faj'alnahum ahadis Allah sai ya ce muka sanya su wato abun a dinga magana kamar da kasan a dinga magana akan waɗanda suka suka gushe wato abun tarihi wato ai zamani kaza an yi kaza a birnin saba abinda kaza da kaza da kaza ya faru ya zamanto 'yan baya in sun zo sai dai su karanta kawai su ji abin da ya faru sai dai amfanin kuma a jidin a ɗauki izina a ɗauki ibra wato a ɗauki abin da ya shafi a abin lura da abin izina shi kullum idan mutum ya ga wani ya haɗu da jarrabawa kai sai kai ƙoƙari kai amfani da damar da kake da shi ka kauce wannan jarrabawa yawwa ka ɗauki matakan da suka dace sannan kuma ka bibi abun da addu'a shi kenan shi yasa ma maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana in ka ga mutum cikin jarrabawa kada ka masa dariya abu biyu za ka yi shi ka masa addu'a Allah ya raba shi da wannan abu kai kuma ka roƙi Allah Allah ya kare ka to idan kai wannan addu'an shi kenan kai Allah ba zai jarrabe ka da wannan abun ba amma idan ka masa dariya to da wuya kai kuma a rayuwanka ba ka da irin wannan jarrabawa din ba to wannan saboda haka ake son duk wani abin da ya faru na jarrabawa sai ya zamanto abun izna ne abun lura waja'alnahum ahadis muka mai da su kayan tarihi kayan karantawa yan baya wa mazzaqnahum kullu mumazzaq muka keta su wato muka tarwatsa su iyakan tarwatsawa wato suka kasance kabilu ne guda goma wato su da suka warwatsu wurare daban-daban da haka suka watse suka bar ainihin saba suka je wasu suka je suka kafa sham wasu kuma suka je suka kafa ainihin yaman wato daga cikin shi ya'yan shi wannan bawan Allah shi saba wannan an ce har mutanen ausu da kazarac waɗanda aka samu a madina da manzan Allah ya hijira masu tsohuwar rigima tsohuwar gaba ɗin nan masu faɗa da juna shekaru masu yawan gaske an ce su ma asalinsu ‘ya'yan wannan garin ne mutanen saba ɗin ne su ma wannan fashewar wannan dam ɗin ne da ainihin canjawan yanayi suka koma wato wannan yankin suka zauna wato su mutanen ausu da kazar haka mutanen su ne asalin banu jafna wadda suka zamanto suka zauna a madina har ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shine iya kashe rigimar da ke tsakaninsu domin wata rigima ce da aka dade ana yi kuma idan mutum zai mutu sai ya bar waɗansa wasiya eh to lokaci ya yi amma kuma wane da wane muna da rigima da su eh ban samu na na ainihin ci nasara akan wasu abubuwa na ɗan dai rage ku kuma sai ku ɗora eh saboda haka iyaye sun tafi ya jikoki kuma sai su sake ɗorawa to wannan rigimar ba ta kare ba sanda manzo Allah ya zo Madina sallallahu alaihi wasallam sai zamanto wa allafa baina qulubihim Allah sai ya hada zukatansu ya sa soyayya da tausayawa Allah tabaaraka wa ta'ala ce law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahu inda zaka yi amfani da dukiya ne na duniya gaba ɗaya don ka hada ausu da kazarat su zamanto ƴan uwa sai Allah ya ce da baraka iya ba amma da abun ya zo ƙarshe sai maza Allah ya sauka a Madina walakin Allah allafa bainahum inna azizun hakim Allah haka yake mabuwayi ne mai hikima sai ya kulle wannan rigimar ta kare sai ga Sa'ad ibn Ubada ga Sa'ad ibn Mu'az duk a cikin sahu ɗaya na sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da kuma wannan aus ne wannan kuma kazarace Allah tabaraka wa ta'ala yace wa zalamu anfusahum fajalnahum ahadith wa mazzaqnahum kullu mazzaq inna fi dhalika laayatin a cikin wannan abun da aka karanta game da mutanen saba akwai abun izna abun lura wato likulli sabberin shakur ga duk wanda ya zamanto mai haƙuri wanda ya zamanto mai godiyan Allah wato shi rayuwa abu biyu ne akwai gefe ɗaya sunansa sabru akwai gefe ɗaya sunansa shukuru shi shukuru shine Allah ya baka ka nema ya baka ka samu ko daidai da yadda ka roƙa ko kuma an baka sama da yadda kake bukata me ake nema ka biyo da godiyan Allah ka gode yadda ka san dai a maka kyauta ka ba da tukuici to haka godiya yake to wannan shine abu na farko sannan abu na biyu idan kuma jarrabawa ya zo ya gitta nan kuma ya za a yi sai Allah ya ce nan kuma a yi haƙuri wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wato haka yanayi yake kwanaki ana juya su ne akan mutane haka yanayi yake yawmun laka wa yawmun alaika wata rana ka samu wata rana a same ka to wannan shine rayuwar duniya to akan wannan sai zamanto kaman shan ainihin fura ne ko kuma kunu a cikin ainihin akwai abin nan abin da ya shafi kwarya ana in wannan ya rike ludayi ya sauke wannan ya karba ya sauke wannan ya karba ya sauke har abin kuma ya zagayo vicious cycle ne zagawa yake yi to wannan sai zamanto shi yasa aka ce abu biyu ba a dariyansu da rashin lafiya da mutuwa don ka ji abin ya faru a wani wuri karka yi dariya ai zai zagayo ai eh zai zagayo idan ya zagayo yadda ka ji a wani gidan wata ran kuma sai a ji a gidanka wannan ka'ida ne na Allah tabaraka wa ta'ala to wannan sai ya zamanto in an samu a gode in an rasa a yi haƙuri wannan shine rayuwar mutanen kirki a salafus salih kuma akan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa halitta za mu ga sai da aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa a gidan nan mukan yi kwana talatin ba mu ɗora murhu ba sai dai mu ga ainihin baƙaƙe guda biyu al'aswadai ne da baƙin ruwa ba wani farau-farau ko fako ko ne ba baƙin ruwa kawai zalla da da dibino da saboda dibinon da ake ce idan manzo Allah ajuwa ne ajuwa kuma ka san yana nan baki ne kamar da kaga kamar dinya haka yake yawa shi yasa ta ce al aswadaini wato bakake biyu da ruwa da kuma dabino wato na ajuwa da muke ci a wannan gida wata guda an ce wannan duk saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tadribi na al'umma bi ma'ana ya dora su akan tafarki wadda zai zamanto a za a rayu a cikin irin wannan janibi in an samu a gode in an rasa a yi haƙuri wato a cikin irin wannan yanayi ake tafiya shi yasa ko da waɗanda suka zamanto imamu shafi'i yana cewa da ba don 'ya'yan talakawa ba da ilmi ya tozarta domin 'ya'yan sarakuna da 'ya'yan masu kuɗi 'yan gata ba kowa ke iya yin karatu ba saboda mai saboda abu ne da ake gogayya da wahala kuma za ka ga duk waɗanda duk wanda ya tashi a cikin gata zalla to sai ka ga a cikin goma da wuya ɗaya yake kaiwa labari ɗaya cikin goma tara kan gaba ɗaya za su zamanto wani abu daban ne ba wani abun da wani abu ne zai cutar da su ba kuma gatan da suka samu sai ya rike su ya hana su zamantowa mutane eh so da dama haka ya faru wanda kuma shi ya zamanto dama tun tashinsa ya yi wa kansa ƙiyamun laili ya san dole sai ya tsaya ta ya yi kaman ana yi to daga nan in ya tsaya din kuma sai ya fidda kansa ya fidda wani iya ruwa fidda kai da fidda wani to wannan haka abun yake to saboda haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ce lamarin ya zamanto duk abin da ya faru a birnin nan na Saba wato abu ne wanda ya zamanto abin da akwai aya ga wanda ya zamanto mai hakuri hakuri har yanzu as-sabru anil ma'asi wato mutum ya yi haƙuri ya dage ya rabu da abin da ya shafi sabon Allah da kuma shakurin ne zamanto mai haƙuri kuma mai godiya akan ni'imomi na Allah tabaraka wa ta'ala wato shi dan adam da'iman a cikin abin da ya shafi haƙuri ana son ya samu haƙuri kaman kala hudu na farko mutum ya yi haƙuri ya dage alada'ati akan yau Allah biyayya biyayya abu ne wanda sai an yi kaman sai an yi da gaske abu ne wanda lokacin da ake yin kam wato abun baya da daɗi amma an dage kuma sai ya zamanto an samu sakamako mai kyau lillazina ahsanu alhusna wa ziyada waɗanda suka kyautata Allah ya ce sai mu ba su aljanna sai mu ƙara musu sama da aljanna ɗin wannan shine abu na farko abu na biyu as-sabru anil ma'asiya wato mutum ya zamanto ya yi haƙuri ta wurin ɗauke kai daga abin da ya zamanto sabon Allah shi sabon Allah abu ne wanda rai ta fi karkata zuwa ga shi saboda abu ne wanda a zahiri kamar akwai jin daɗi a ciki kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya gaya mana a sha'anin giya fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas akwai sabo a ciki amma akwai dan wani abun jin daɗi fa kaɗan a cikin harkar giya wato wanda yake hidimar maye in ya sha sai ya ji kaman matsalolin nashi sun kare bai san ba karewa suka yi ba a'a sun sauka can ban ƙasa ne za su sake dawowa sun sauka ne sai ya zama to kamar duk duniya nan shi ai daidai ne komai lafiya kalau amma zuwa can in ya dawo hayyacinsa sai su sake dawowa sai su yi ido hudu to wannan ya zama to dole ne a yi haƙuri akan ibada a yi haƙuri wurin kaucewa sabon Allah sannan kuma a yi haƙuri akan ainihin cutarwa na halitta shi ɗan adam da'iman in yana tare da jama'a wai ce ya samu yadda yake so ɗari bisa ɗari a sai dai aljanna eh sai aljanna wannan kan amma a duniya ka samu yadda kake so ɗari bisa ɗari wannan kan mustahil ne wato abu ne wanda baya yiwuwa saboda haka ya zamanto sai mutum kuma ya yi haƙuri akan cutarwa na halitta duk yadda suka zamanto suka maka ka yi haƙuri an yi wanda ya fi ka an yi wanda ya fi ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu har har muzanta shi ba suke sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ce mana Allah zai maka maganin su inna kafainaka almustazihin masu izgilin nan Allah zai maganin su in manzo Allah ya wuce sai a dinga zunde ana yafaci ana cewa ga manzon Allah sai a kilkile da dariya wai wai kawai ana ga wani abun hira ne abun wasa da haka aka dinga yi fa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka aka dinga cewa inda su kayan Allah ne yaushe za su zo suna warin talauci irin su kabbabu irin su suhaibun rumi irin su bilalu waɗanda duk aka ce wai in kana so mu zamanto naka sai ka kori waɗannan masu warin talaucin mu sai mu dawo mu zamanto naka Allah kuma ya ce to ai su din ne nashi wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ka haɗa kanka tare da waɗannan ɗin da su ne kayan Allah ɗin tabaraka wa ta'ala to wannan irin abubuwan da ya ta faruwa kenan to saboda haka ya zamanto kuma mu ga ta wurin kunci na rayuwa da rashin yalwa amma ta yadda sahabbai suka kai inda suka kai ta wurin jajircewa in an samu a yi amfani da shi in an rasa a yi haƙuri a karatunmu na baya akan kayan in wahabar nafsa halin nabi inda aka yi magana nafsul aure bi lafzil hibati wata ta zo ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in za in dai manzo Allah ya da bukata tana son ya aure ta daga ƙarshe me ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan yi shiru zuwa wani lokaci wani ya ce masa ya rasulullah idan ba bukata ina da bukata manzo Allah ya ce mar kana da sadaki ya ce masa ai shi mayafi daya da ya faɗin nan shi kadai ya mallaka ya ce bayan wannan fa ya ce bayan wannan bai mallaki komai ba sannan ya ce to kaje ka nemo ko, ko zobe na bakin karfe ba na azurfa ko kuma na, na gwal ba ya ce ya je ya nemi zobe ɗaya na bakin karfe ya kawo babu ya dawo manzala sallallahu ya ce me ka haddace a qur'ani ya ce haddace sura kaza da kaza da kaza ya ce to na aura maka ita wannan shine sadakinta in ta zo ɗakinta ka koya mata waɗannan surorin a gaba irin yadda matsin ya kai matsi yanzu cikin masallacin nan in karantse cewa ba mai riga daya ai ba za ka yi kafara ba na'am gaskiya ne to amma ya ce shi wannan mayafin kaɗai yake da shi ba fa riga da wando a mayafi gyauta wanda ya yafa to wannan sai zamanto su bayan Allah haka suke wato suka yi haƙuri da labarin Allah tabaraka wa ta'ala har lokacin da shi Allah din zai yaye idan kuma abin ya yi shi kenan sai ya zamanto kaman ba jiya ne ake cikin wannan yanayi ba tunda yanayi ne wanda ya zamanto yana gushewa kaman rani da damuna shi jalala da jamala rani da damuna ne in a ce za a yi ruwan sama zalla ba a yi rani ba ya sunan mutane halaka an halaka ai ko inda kuma ranin kawai za a yi babu damuna nan kuma yaya kazalika to amma sai Allah sai ya hada biyu sai ai rani sai ai damuna ba ma wai ai damuna na shekara ɗaya ba in an yi ruwan awa saba'in da biyu kwana uku a jere ba a daga kafa ba to da yawa za su shiga magana saboda wasu gidajen sun zamanto fegi yawwa wasu mutane da amfanin gonarsu ya tafi amma mai yawa halar da su ruwa ruwa kuma alkhairi ne waje Allah min almai kullu shay'in hayy sai zaman to shi dan adam da wahala da jin daɗi duk akan bashi ne gwargwadon yadda yake bukata in an bashi aka saki abun kamar obados sama da yadda yake bukata to sai ya halaka ko daɗin ne sai ya wahalar da shi ai annabi yusuf malamai suna cewa kowane annabi makiya ke wahalar da shi amma shi abin da ya wahalar da shi masoya eh soya ne ya kai shi kurkuku ai yawwa to wannan sai zama so a sai jarrabawa yana iya shiga cikin cikin kunci yana iya shiga kuma cikin yalwa to duk duk inda ya biro ya bijiro to sai ya zamanto mutum ya dubi Allah tabaraka wa ta'ala ba wai ya ce ya zargi wasu ba a'a mutum ya tsaya wa Allah wa fawidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad na to lokacin yayi to alhamdulillah za mu tsaya akan wannan gaba insha Allah in Allah ya zuwa gobe sai mu dora Allah ya dafa mana Allah ya bar mu da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gyara mana lamuran mu hissan wa ma'anan akwai bayani ko babu ko to alhamdulillah ko da je akwai to batun salati ko to shi dai salati duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya hore maka ka sani ka iya kai kana zaka hidimtawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi wato ta wurin karantawa to amma akwai fifiko abinda kira at-tafawut wato fifiko tsakanin salatai wato akwai shi saboda haka za mu ga salatan kuma suna nan yawan gaske idan kana da dalailul khairati za ga irin yawan salatai waɗanda suke cikin kana da irin nawafilul idriya a in kana da irin abun nan juhazus sarih na shehu ibrahim radiyallahu anhu za ga salatai masu yawa in ka salatai suna nan wadda wasu na sahabban mazala sallallahu alaihi wasallam wasu na ahalin gidansa ahalul baiti wato suna nan mabambanta masu yawa kuma kowanne yana da fifikonsa gwargwadon yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ba saboda haka shi salati akwai wannan tafawuci din saboda haka ya zamanto akan yi dai duk wanda ka iya ka dauka ka yi amfani da shi hadaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurgurdan iyawanka wannan shine abin da ya zamanto mu'tamadi mu shine abin da ya zamanto rajihi a cikin abin da ya shafi hidima na salati na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya dafa mana Allah ya bar mu da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gyara mana lamuran mu hisan mu'adan Allah ya yaye mana wannan kunci da ake fama da shi Allah ya yaye mana karancin tsaro wanda muke fama da shi Allah ya mana kyakkyawan rayuwa ya mana kyakkyawan karshe ya mana kyakkyawan makoma Allah ya biya mana bukatun mu da bukatun duk wanda suke neman addu'a wurin alfarma Annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين